na muhammad bin abdullah ‘yan uwa musulmi ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da allahu subhanahu wa ta'ala ya jinkirta mana ya ba mu dama don mu maye gurbin abin da mu bai bana aikin alkhairi wasu cikin kwanaki goma nan ko wuni na goma da muke ciki Allah cikin ikonsa tuni ya karbi rayuwarsu wani bai ma ga watan ba amma kai ni ku mu gashi Allah ya sake tattara mu to kullun ina tunatar da mu wallahi ni'ima ce Allah ya jinkirta wa bawa dan yayi kokari ya maye gurbin abin da yayi asararsa to amma kullum ba haka muke ba sai ‘yan tsiraru wadda Allah ya ainihin zaɓa ya tsarkake su Allah ka samu na cikinsu a jiya muna cikin suratu zukurufi kuma mun tsaya kan daidai aya ta talatin da biyar yadda a ƙarshen darasi saboda yanayin lokaci ya jama dole muka ƙara lokaci kaɗan mun karanta wasu hadisai na manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da irin yadda annabi yake nuna kaskancin duniya ga duk mutumin kirki mai kuma hankali wato ma'ana mutumin kirki mai hankali bai kamata ma ya ɗauki duniya da ƙawace-ƙawacenta wani abin ku zo ku gani ba balle ma ya fariya da ita ita ba abar fariya ba ce ba ku ji wani mawaƙi yake cewa idan ta a tsakar kaya ke bayan ta ɗauki wannan ya ta je ta jefar ya ce ta ɗauki wannan ita je ta jefar ita ba ta san waye gwani ba to saboda haka kuma hakan take duk inda ka kai da ɗaukaka ka wata ran sai a ce ba kai ko wata ran a ce ga kanan ga kanan ɗin kana nan ana kallon naka amma ta jefar da kai to haka halin duniya yake malam a ƙarshe ya rufe mana da bayani akan waɗannan hadisai yake cewa bai ne santa ba ya kasance wannan abin da waɗannan hadisai da ayoyin da aka karanta suka gabata ya ce bai nisan taba da buga misali da Allah yake sanyewa bayansa cewa halin yanzu kenan da fasikai suke ciki waɗanda suke suke jagorantar al'umma kuma su ake kallo kuma su ake saurare kuma su ne suke yin abin da dole a yadda ya ce ta irin yadda suke mulki na kama karya da ƙawace-ƙawace wajen gine-gine da sauransu sannan gini ɗin da irin rufin da ba a saba maganinsa ba a zo a yi shi ka gan shi to wata rana ba irin wannan ɗin ba wata ran kuma gaba kaɗan za ku ga zinarin tsagwaro ake rufawa wallahi lokacin yana tafi tun da Allah ya faɗa wallahi ba makawa hakan sai ya faru duniyar yanzu aka fara ƙawata ta kuma duka sharri ne na shaiɗan an bar ainihin mai an bar al'umma cikin yunwa da wahala ba abin hanyar da za a inganta musu sana'o'i da suke yi ɓangaren noma ko kasuwanci ɓangaren wasu sana'o'i da ake yi ɓangaren ƙarfi ne na ana zaune ne a sarrafa su da hikima duka ba a taimakonsu kawai duk wani wadda ya samu dama ya hau mulki kawai abin da yake kansa shi a tunaninsa kawai ya tara dukiya in ya sauka a cewa na ne mutane su zo su taru ana tabarkwanci ana ƙarya shi kuma ya dan fitar da wani abu ya ba su Allah ya sauwake saboda haka shi ya sanya anan malam yake gaya mana yace ba ma wayannan din ba yana daga cikin abin da yake mubadi il fitnati ya kasance mutane sun zama hali guda cikin kowa cikin kowa cikin cikin arziki kuma sa'ar alkiyama ba za ta tsaya ba face a lokacin da sa'ar alkiyama za ta tsayu masu cewa Allah kalilan ne Allah kai mana muwafaka to ga ainihin asalin masiban nan yadda take mai hankali sai ya saurara ya ji Allah yake cewa mai na'am بسم الله الرحمن الرحيم م. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب الله أكبر وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الله أكبر to ku duba ku gani kun ga ɗan adam kusan majoratin rayuwa shi yake sabubbantarwa da kansa fitina shi yake sababbatarwa da kansa wahala ɓangaren ƙuncin rayuwa ne ko makamancin irin wannan Allah ya ce wa man ya'ashu an zikirin rahamani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarinun wanda duk ya kawar da kai ya makance ya bijire an zikirin rahamani ga barin ambatan ubangijin rahama ai ma'ana a hakamuhu baya ainihin lura da hukunce-hukunce na alkur'ani baya lura da irin bayanai da usulubi na hikima da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yayi ga yadda ake a zauna lafiya ga yadda al'umma za su samu nutsuwa su samu kwanciyar hankali su samu arziki cikin jin daɗi kamar can yadda Allah ya bamu labari wa Allah istaqamu ala dariqati Allah yace la asqainahum ma an gadaka da al'umma bayina za su daidaita akan tafarki mafi kyawu shine ainihin alkur'ani Allah ya ce wallahi da mun shayar da su ruwa algadaku ma'ana yin an ce ruwa algadaku shine ruwan da yake sauke da arziki ba ruwan da yake dauke da masifa ba da za su ci arziki sama da su ƙasa da su ta ko'ina arziki ya bullo musu har su rika mamaki saboda me yasa saboda sun koma sun maida al'amarin su zuwa ga littafin Allah to amma ba haka ba sai shaidan ya musu tsiya daman kuma ya gaya wa Allah ya ce zan je musu wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala kunna azanal an'ami ko har zuwa ƙarshen aya da kuma wasu ayoyi dan guraren da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin wannan alqur'ani gurare ne masu yawa yadda shedan yake masa magana ta fitsara saboda shi yanzu ya tabbatar shi fitsararre ne cikakken dan wuta ne kuma in ya shiga ba fita saboda haka kewa Allah magana ta ganin dama to Allah ya ba mu labari gurare da yawa cewa zai zo wa dan adam ta duk yadda baya tsammani zai zo masa gaba da baya zai zo masa dama da hauni kuma a wani gure ce wala tajidu akasaruhum shakirina ko Allah ya ce wallahi zaka yake shedan yake ga Allah ya ce wallahi zaka samu da yawan su ba su gode maka ba kai musu ni'imar to shi ne a nan Allah sai yake gaya mana ya ce duwadda ikawar da kai ya makance ga barin ambatan Allah ma'ana baya tuna alƙur'ani Allah sai ce nauƙayyin lahu shaiɗana shi ne mahallin shahid Allah ya ce za mu dalilantar masa da wani iblishi lahu a gare shi fahuwa lahu ƙarinun ya zamo masa ainihin koyaushe yana tare da shi ma'ana ya za'u lahu a hakama sai ya rika tsara masa hukunce-hukunce karka yi kaza kaza za ka yi in kai kaza ai kaza ne ai wannan ai rayuwarka yanzu ka fara kai ba matashi bane kai faɗan shekara arba'in ne mutum fa ya tafi shekara ainihin misali hamsin sittin sai ya rage maka shekarun ko mai shekara sittin saba'in ɗin kuma yanzu da yawa ku duba ku ga masu mulki ina maganar na siyasa yanzu yadda suka makance kowa da ya hau kujerarsa ji yake kawai kamar ya hau mai kai ba ma gadon bayan mahaifiyarsa ba ai gadon bayan mahaifiyarsa wani lokaci ya ta sauke shi amma da yawansu suna kallon kawai in sun hau za su iya take kowa su mutsike kowa kuma ba abin da za a yi kuma a zahiri a ida kuma haka ne kamar yadda muke kallo a zahiri to shaidan ne yake zuga su ba dan shaidan yana zuga su ba duk lokacin da mutum ya hau wata kujera ai ya kamata ya yi tunanin kafin ya hau wani ya hau wannan kujera ko? to amma abin mamaki su ba za su yi wannan tunanin ba saboda me shaidan ya zo musu gaba da baya dama da hauni Allah ka sa mun dace to duk wanda ya makance ga barin ambaton Allah Allah ya ce zamu hada shi zamu dalilantar masa da shaidani ya zame masa ainihin abin nan wato karini wanda koyaushe yana tare da shi kuma ya za'u lahu a hakaman ya tabi'aha fi umurihi ya rika bin hukunce-hukuncen shaidan din cikin dukkan abin da ya umarce shi da shi fa huwa lahu qarinun dan ya zama masa baya rabuwa da shi fi duniya anan duniya yamna'uhu min halal sai ya hana shi ma abin duk abin da zai zama tafarki ne na halal wallahi shaidan ba zai bar shi ba a'a ya dafa'uhu aw wa ya dafa'uhu ila haram duk abin da ya zama na haram ne kuma zai tunkuɗa shi kansa bari in ba mu example misali abin da na sani ban san wannan gwamnatin ba e gwamnati da ta gabata kafin wannan e kowanne ɗan majalisa na ainihin reps ana ba shi miliyan hamsin after three months abin nan senate ana ba shi 70 miliyan wannan kudin kowa ya sani dan ƙasa dukkan mai hankali ya sani hukuma ta ƙasa wato ma'ana national ta fitar da wannan kudin don wannan ya je ya yi aiki a yankin da aka zaɓe shi haka ne ko ba haka ba ko a shi aka bai kawai aka ce sa aljihunka ka ji daɗi amma kun ga misali in za su ɗan tafi hutu ba ana ba su wani kuɗi a ce ku tafi ku je ku ainihin huta ba hutawar nan ma saboda jama'ar da za su zo su yayi mai su ne sai a ba su kuɗi amma wa suka yi wa muƙaddara a ce misali kowanne bayan wata uku ɗaya daga cikin irin wannan shugabanni zai zo ya ɗauki wani obasiri ɗin abin da aka ba shi ɗin nan wani obasiri fa ya sayo kayayyaki na sana'a sai ya duba wannan ɓangare ya musu tagomashi ya musu kyaututtuka kuma ya musu nasiha ya ja hankalinsu da yanayi irin na rayuwa sannan after three months again sai ya sake daukan wani kudin ya sauya to wannan bangare musu wancan bangare kuma yayi musu suma irin wannan shi ma wancan da yake saman sa shi ma yazo yayi da Allah al'umma za su samu kunci saboda yadda aka nusar da su aka dora su akan tafarki na neman sa na tsayuwa da sawu to yanzu wannan misali abin da ake ba su misali da Allah idan suka cinye shi halal suka ci wallahi ba halal bane ba halal bace wallahi to shedan ne ya zuga su naku ne kawai ku je ku yi abin da kuka ga dama shikenan wa jama'a fa auhahi su tattare kuma babu wani in dai ba akan wannan kujerai yake ba wanda ya isa ya tankwasa su su yi wani abin kirki kamar da abin da nake faɗa mana darasi da ya gabata jiya ne ko shekaran jiya cewa sarakunanmu da suke da kima da daraja yanzu ɗan siyasa ya mai da su ma ba kowa ba don Allah haka ne ko ba haka ba ne tun da za a wulaƙanta ka a cire ka daga kan mulkin naka kuma baka isa kai komai ba wai ɗuman ne kunun bayan ludayi wai shi ne zai zoyewa kunin da ike cikin kwatanniya ko kuma kafara an san kafara aiko asalin tukunya ta da da ake dama ainihin kunu ko kokko wai liudayi ne zai zoye mata tsiri bayan ita take dauke da uwar gayya duk Allah ma'ana sarakunan ba su ne talakawa suke sauraron maganarsu ba in kaga talaka ya taru a gun dan siyasa dan ya karbi wani abu ne yana tafiya za zai dan iska kawai ko amma kun taba ganin yadda wani hakimi ya kira al'umma ya musu jawabi su tafi suna zagin sa to amma saboda irin wannan tsiyar ta siyasa ta ainihin yanzu ta shedaniya wanda yahuda suka bata ta to shedan ne yake zuga su ya dafa'uhu ila al-haram wayan hahu anid da'ati kuma ya hana shi biyayya duk abin da izam na kirki ne wallahi ba zai ba wa ya amurhu bil ma'asiyati ya umarce shi da sako idan za su yi maka kyauta ba za su yi dan Allah ba ana bani labarin wani malami duk abin da aka bashi baya karba bari ku ji sharrin sa mai hankali sai ya kiyaye aka yi masa kyauta ta miliyoyin kuɗi fa suke yi ai Allah ya ba mu labari in sun zauna mitin akwai gurare da Allah ya magana irin cikin suratul shu'ara da makamantansu da Allah yake ba mu labarin yadda za su zauna su yi mitin shi shugaba da yake neman kujerar da wanda za su tallafa masa suna ba shi damar yadda zai kashe wa'annan kuɗaɗe kafin ya samu kujera ya hau to ka san suwana suwana fa suna da tawaye kaza kaza kaza wane ya kamata a bashi kaza shine za a iya maganinsa to wane kuma a bashi kaza can wani sai ya ce to kun fashi saƙa abin nan kun yi tuya kun manta albasa kun san malam wani fashi umi ne fa kuma kun ga gun karatunsa yadda jama'a suke taruwa ya kamata a bashi ya ce to misali za a bashi miliyan biyu ko uku misali sai wani ya ce a a honorable wallahi ta yi kaɗan ko excellency ta yi kaɗan a bashi kaza wallahi in ba ku sani ba ku sani wallahi haka suke zaunawa su yi mitin wannan malamin da aka bashi baya an san an bashi baya karba haka kawai sai aka kira shi wani taro da sauran jama'a ga baki daya wani shaidani sai ya ce masa to malam kai in an baka kuɗi baka karba sai ce a to ina da shi me zan karba ai sai abu yawan da ba su da shi sai ce to kana shan zuma zuma ce wallahi da muka saya kuma abin nan abin nan wani waye alhaji wani waye kaza kaza ya ba mu to na aika gu kaza ma na aika su wani ni kuma na dauki guda ɗaya to kai ma ga guda ɗaya tunda zuma ce ayyan wannan kan ba za ka ki ba yace a zuma kan ba ni aka je aka bude bayan motarsa da waya suna ta dauka su fa shedanu sun san me suka sa a cikin bandar ba zuma bace fa wallahi ba zuma bace bunch bunch ne na kudi kawai sabi an dankare su a cikin bandar ya zo gida yara ya bi ya ce yara ku bude budin mota ta akwai zuma da wane ya bani kaza kaza kaza aka je aka dauko da aka zo ya barke irin wai zai dan babbaiwa yara kawai sai ya ga kudi kawai sun haska masa fuska sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu da Allah wannan in ba Allah ba akwai mai tsarkake shi sai Allah kadai wallahi shine zai tsarkake shi to suna da mugunyar dabara wadda addu'ar addu'a ne kadai ka roki Allah zai fitar da kai daga sharrin su me yasa shedan ne uban shedanu shine yake ingiza su shi zai gwada musu dabara dan ba su da dabara sai ta shedan din shine ya san komai shine an bashi ilimi ce kai kaza in kai kaza kaza za kai kaza kuma shine mafita kuma wallahi in sun yi hakan sai su ci nasara shi yasa anan malam yace yamna'uhu min al-halal wa yadfa'uhu ila al-haram wa yanhahu 'an ad-da'ati wa ya'muruhu bil ma'siyati Allah yake cewa wa innahum su wa'annan da kake kallon su shedanun nan la yasuddunahum suna kange su ne ai ma'ana al-ashina 'anis sabili wa'anda suke rayuwa akan tafarki suna bin hanya ta kware to shedanun suna ainihin tsare su su dora su akan tafarki wanda ike mummuna wa ya hasabu na su kuma hesu zaci annahum muhtaduna ai su shiryayyu ne abinda za su yi zato kenan shedan ya shi ya abin nan dinsu ya nusar da su hanyar da suke kai mai kyau ce yanzu misali in zaka samu dama kai tsaye zance da ɗaya daga cikin irin wannan shugabanni zai nuna maka duk ilimin ka zai nuna kai baka san rayuwa ba don Allah haka ne ko ba haka bane wallahi in kaga ya saurare ka to kawai ya san kai ma kar ta san kar ne amma wai dan dai da hankali ko ilimi ko wani abu zaka je masa da shi to wallahi kawai ganin ka yake kai irin tufikal ba kauyen nan ne baka san ma mecece rayuwa ba in baka sani ba in baku sani ba wallahi ku sani mu wannan ilimin tun kafin nan annabi ya zo da shi ko muke karatu muke binkitowa muke samun wannan ba wani ne zai kawo mana tsegume ba Allah ne yake bayanin sai Allah maɗaukaki yake cewa hatta me Allahu akbar to fa wannan shine menene eh Bahaushe yakan ce wai aikin banza harara a duhu wai mutum ne maka laifi a cikin duhu sai ka harare shi to ya san ka harare shi shaidan ne nan duniya ya ga mai masa tsiya ya ga mai muku tsiya ya ga mai mun tsiya sai a lahira kuma yanzu an tashi gaban Allah sai ka rika faɗi in rika faɗi su rika faɗi bu'udal qarin bu'udal qarin to ta yaya zai zama bu'uda minka ta yaya zai zama bu'uda minka bayan nan duniya kun yadda da hudu bassa mun kau da kai sun kau da kai kun kau da kai gabarin ambaton Allah ta yaya shaidan ba zai zauna tare da mu ba wallahi ka lazumci ambaton Allah kaga shaidan idan ko hanyar da kake ba zai biyo ba ba annabi ya ba mu ya ba mu abin nan ba sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali mutumin da zai fito a gidansa ya fito da kafar dama sai ya ce bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah kun ga wannan kalmar ga ta sassauka ko zaka fito a gidanka sai ka faɗi wannan sai ‘ya'yan shaiɗan ɗin sai suka zo za su mamaye ka ya ce da Allah ku rabu da shi ya za ku yi da wanda Allah ya tsare shi da Allah da ka san na san irin wannan kariyar ba za mu maimaita ba to amma kawai mutum da ya tashi fitowa gidansa ma haike ce an koro shi wani da kafar hagun zai jefo kafarsa waje ba ruwansa kuma bai damu hakan ya yi laifi ba ma'ana ya fito cikin rashin ladabi to wannan musibar fa muke fuskanta to daga nan shedan ya samu dama kana jiho kafarka ta hagun ka fito ka san cewa an mantar da kai wannan ambatan na Allah to shi kenan daga nan kuma duk shedanin da zai zo akan ka zai ci nasara shine wai hasabuna annahum muhtaduna can shine Allah yake ba mu labari hatta idza ja'ana al'ashi kenan bi qarinihi yawmal qiyamati wanda irayu cikin irin wannan rayuwa da shedan qala lahu lokacin da ya ganshi tare da shedaninsa da irin makomarsu da irin yadda za su samu kansu cikin kuncin rayuwa sai ya ce laita ya ce kaito kaito ai daga lokacin bahaushe ya ce daga lokacin da kaga mutum yana haka ko to kasan wani abu ya kubce masa da ba gurbin mayar da shi ko duk inda kaga mutum yana ciza yatsa shi yasa Allah ya ce yawma ya'dhu zalim ko ala yadayhi eh wa yaqulu ya wai abin nan ya wailata laitani lam attakiz fulanan kalila da Allah a lokacin da yake wannan cizan yatsar ba a tsayuwar alkiyama ake ba to akwai dama zai dawo duniya ya gyara to wannan shine kamun ga Abin da zai kubce maka ya kubce maka kuma babu lokacin mayar da shi to shine a lokacin zai ce laita baini wa bainak yace kai to bu'udal mashariqi au mashriqaini haka ne gurin nan saboda haka zai ce kai to Allah ya nesanta tsakanina da kai kamar yadda ya nesanta mahudar rana da mafadarta da Allah zai yi ai mislibu abinan mislibu udi ma bainal mashariqi wal magharibi fa bi isal qarinu wai a lokacin ne zai ce tur da irin wannan abokin zama antali kai ne kake tattare da ni saboda haka tur da kai wai zai fada wa shedani haka shine can Allah ya bamu labari cikin suratu ibrahima shedan zai wa mutane wannan kuduba din wa'anda suke nasa fa 'yan wuta Allah ka saba ma ciki Allah ka saba ma ciki wannan kudubar bata da dadi wallahi yana gama kudubar kuma za a tattara ku da shi da ku da shi sai ayi wuta da ku wallahi duk wanda yi masa biyayya wallahi da shi da shedan za a yana hada wannan kudubar sai a ce to shikenan to shine yake cewa fa bi isal qarin tur da irin wannan ainihin abokin zama kai ne abokin zama na yanzu idan muka duba cikin attazakira fi ahwalil mauta wa umuril akira imamul qurtubi ai ya kawo mana bayanin lokacin da bawa a cikin kabari an je an binne shi zai tashi ko za a tayar da shi da izinin Allah wato wannan mala'iku da za su zo su yi masa tambaya to idan ya tashi aikinsa shine kadai zai saura a cikin ainihin mai kabarinsa daga shi sai aikinsa idan aikin mai kyau ne ka tashi ka ga halitta mai kyau da shauki da kanshi ka ji sha'awa kake ma ka taba shi idan kuma mummunan aiki ka zartar to wannan aikin haka za ka tashi ka ga mummunan halittar da baka taba ganin mai muni irinta ba ga kuma ɗoyin da baka taba jin irinsa ba kana kyamata ba ka so ya zo kusanka kana matsawa shi kuma yana matsawa kusanka saboda haka a lokacin za ka ce kai ya dai shi ma ce maka ya dai adam ba mutunci kun ga bambancin aikin kirki shi in ka ganshi sha'awar taba shi kake kana tambaye sa kai din waye ce ni din baka shaida ni ba ai aikin da kai ne kayi kaza kayi kaza ka sadar da zumunci kayi abin nan kayi kaza kayi kaza ka ayyuka na alkhairi a gu kaza ka ji tausayin al'umma kaza kayi duka sai ya faɗa maka irin ayyukan zai ce to ni ne Allah ya haɗa ni na zama haka kuma yanzu ni ne abokin hirarka cikin wannan kabari kafin kiyama ta tsayu sai a buɗe ma kofofin aljanna sai a ce to ga kana shi kuma wancan yana matsawa ga kabarin an kuntata shi shi wannan kabarinsa an buɗa kamar faɗin duniya wasu maluma suka ce a'a iya yadda ganinka ya gano za a buɗe kabarin saboda haga aishe yana da damar ya muskuta ya yawo a cikin kabarin ko to amma shi wancan fa shi kuma yadda kuka ɗan tona ɗin nan ɗani ɗaya da aje ma ɗani biyu ne an gintse an rufe shi kuma ga aikin na ya taso an tashi an zaunar da shi ba sai dan guntun yadda aka dora kansa ko kuma yadda ya ajiye sawunsa ba to aikin ne a wannan gefen kuma ta gefen hagun ɗinsa tun da daman ba na kirki ba ne yana tambayar sa kayya dai yana matsowa yana baka sai dani ba ni ne wannan zalincin da kai agu kaza ka yi zalunci agu kaza ka sa an kashe ne kamar yadda 'yan siyasa mu yanzu suke ko ai su sa a kashe mutum ba komai ba ne na taɓa faɗa mana agun wani karatu ko a wannan karatu na bare ne ko wani na namance amma ni san na faɗa muna zaune ina karantarwa a wani masallaci mun gama karatu na alkur'ani mun tashi muna zana harufa don koyon huruful hija'iyya shi kenan sai wani matashi ya zo da sauri wato na san fito mana da matsalar fa wani alhaji wani ne yanzu yanzu wannan ya ce da Allah a sama masa matasa marasa tsoro muna son rumfa kaza mu kai labari kar mu yadda wannan rumfar ta faɗa a gunmu da Allah suna irin wannan mitin ko ba sa yi in sun haɗu a junansu gu kaza da gu kaza ne zai iya zame mana matsala amma gu kaza ba mu da matsala wannan kawai ba kaza kaza kaza sai yake cewa idan suka ga ba za su ci wannan rumfar ba inna lillahi wa inna ilaihi har yanzu abin in na tuno yana jimin ciwo a rai idan suka ga ba za a ci wannan rumfar ba to wanda zai kawo tawaye a gurin kawai duk abin da ya kamata su yi masa in kisa ne su kashe shi kawai daga miliyan 1 zuwa miliyan 100 za su kashe da Allah ku duba ku gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shaidanin fa shine ya dafa uhu ilal abina ila fi'ilil muharramat shine ya tunkuda shi zuwa ga wayannan ayyuka munana na haram yanzu ku duba hukunci na kisan kai yadda ku duba tausayi irin na Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da kabila ya kashe habila da Allah ya ce ƙasa riƙe min shi sai ya ji rikon da a duniya ba a taba masa irinsa ba sai ya ce ya Allah ya zaka kama ni da laifi kaza kaza kaza kaza Allah ka yafe min kaza kaza kaza kaza Allah ina roƙonka kaza kaza ku duba tausayi irin na Allah kun san me Allah ya ce masa bayanin yana nan cikin tarihin annabi Adam juz'i na farko Allah sai ya ce masa da ka tausaya wa ɗan uwanka lokacin da yake roƙonka ka ji tausayi ya ɗan uwana ni fa ba laifi na bane hukuncin Allah ne yayi kaza yayi kaza kai kuma kace baka yadda baka kashe shi to ni ma yanzu babu tausayi na akan ka zamu zamu cusa ka karkashin karkashin wuta saboda haka wuka binan binan ƙasa da rike mun shi da ta rike shi ne gurbin alwala sai ta kama shi gwiwa sai ta kama shi kunkumi sai gaba ɗaya zuwa ƙanƙanin lokaci ta haɗe shi to hatta al'ana ya tajaljalu fil ardi wallahi har yanzu tafiya yake a cikin ƙasa ba zai isa wutar jahannama ƙarƙashin yadda Allah ya masa hukunci ba wallahi sai kiyama ta tsaye inna lillahi wa inna ilaihi raji to yanzu wanda yake bada wannan dokar ya baka go ahead ka je kai wai kai kisa wai saboda kujera ne fa Wataƙila ba shi zai hau kujerar ba kawai wani zai taimaka saboda ɗan abin da za a bashi ya sa a burgaminsa kawai shi ke amma ya yarda a kashe rai to ku duba tausayin Allah amma yadda yawa ƙabila ya ce rahamata ta sauka a kanka ba ka cikin wanda zan jin kai tun da ba ka tausayi annabi ya yi gaskiya ya ce irhamu man fil ardi yarhamu kuma rahama ku ji kan bayi wa'anda suke cikin ƙasa Allah zai ji ƙayinku Allah kai mana muwafaka saboda haka anan a wannan lokaci mutum zai rika nadama yana fa bi isal qarinu sai Allah ya ce walan yanfa'akum walan yanfa'akum yawma zalamtum annakum min adabi mushtarikun to ai aikin kenan yanzu misali nan duniya ya sa an masa abin da ake so ko to yanzu kuma Allah ya ce walan yanfa'akumul yawma ma'ana al-yawma ya in yawmul qiyama ake magana
ba yau mai irin ta yau ba wannan irin abin da kuka yi rayuwa ta shaidaniya din to nadamar ku ba za ta amfanar da ku komai ba a wannan yini na alkiyama don me yasa izzalamtum kun zalunci kanku tabayyana lakum zulmukum bil ishraki fid dunya kun yi tarayya duniya cikin ayyuka na barna annakum fil azabi to yanzu kuma ku al'ana ya ani fil azabi almushtarikuna yanzu za ku zauna cikin azaba tare da kai da shi ma'ana da karinin naka da kai din da ya iza ka kai aiki kai lokacin da kake kai kadai ake kallon ka amma Allah ya san ga wanda yake tattare da kai amma mutane ba san wa yake tare da kai ba yana iza ka yana iza shi yana iza ku yana iza ni muna yin abin da muke so da mun manta da maganar Allah yace to a yau za ku yi tarayya cikin azaba summa nasaha ta'ala nabiyahu Allah ya jihada nafsahu sai Allah yake wa annabinsa nasiha dan kada ya wahalar da kansa fi da awatihim wajen kiran irin wayannan wala yasma'una hu ba za su ji shi ba dan ba su da kunne sai Allah yake cewa me afa anta tusmi'u summa aw tahdi al-umya wa man kana fi dalalin
Allahu akbar to kamar haka ne Allah ya ce kazalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaka in muka koma cikin suratul daha kenan ko kamar haka ne muka baka labari ko muke labarta maka labarin abin da irga ya wuce dan ka sani ka zama karar rasu zuciyarka ta nutsu wa qad ataina ka min ladunna zikira mun baka ambato daga gare mu man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati me Allah yace wuzira ranar alkiyama wanda ya kawo da kai ga barin wannan ambato wallahi zai dauki wani nauyi kuma Allah yace khalidina fihi wa sa'allahum yawmal qiyamati himla kayan dauka yayi nauyi a wannan lokaci kuma tur da irin wannan kayan haka Allah madaukaki ya gaya mana dai ayar yace waman azlamu mimman bukira bi ayati rabbi abina waman azlamu mimman bukira bi ayati rabbih summa a'rada anha inna minal mujrimina Allah yace muntaqimuna ai babu wanda yafi zalunci kamar wanda aka ambaci ayoyin Allah ya kawar da kai Allah ya ce to mu fa wa'anda suke masu mulkin kama karya wa'anda suke kafirai wa'anda suke ainihin ne santattu daga rahamar mu Allah ya ce wallahi zamu yi musu azaba azaba irin ta sakamako ko azaba irin ta ramuko kamar yadda ya ce azizun zuntiƙamin ɗaya ayar ya ce wa man a'arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wani hashiruhu yawmal qiyamati a'ama wanda ya kauda kai ga barin ambatanmu wallahi yana da rayuwa mai kunci nan duniya kuma za mu tayar da shi ranar alkiyama makaho kuma ya saboda rashin kunya sai ya tambayi Allah qala rabbi lima hashartani a'ama me yasa ka tashe ni ainihin makaho wa qad kuntu basira na kasance ina kallo a duniya Allah ya ce kazalika atatka ayatina fanasita kamar haka ne ayar mu ta je maka kan mance da ita wa kazalikal yawmu Allah ya ce to sa haka nan mu ma mun fita sha'aninka shi Allah baya manta ya ce mun fita sha'aninka ko ai kamar kai da wanne kuna magana yace kai da Allah manta da shi ai a asali ba mantawa da fita sha'aninsa yake ko to haka Allah yake to shi yasa sai Allah ya rarrashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dalalin mubin yanzu kai ka isa duk fasaharka duk tunaninka duk hankalinka ka shiryar da mutumin da yake maka wai makaho ne ya juya ya tafi yana tafiya sai kaga zai zai shiga gurin da ba nan ne ya kamata ya shiga ba sai kace kai da Allah gu kaza zaka yi da Allah ya san gu kaza din amma inda cewa kai masa a karkata hannunka na dama ai nan kan ya sani ko ko karkata hannunka na hagun ko dan iyo baya amma sai kace masa kai gu kaza za kai kawai da Allah zai ji ka amma zai fahimce ka ba zai fahimta ba Allah yake gaya mana yace to wanda Allah ya ainihin bashi akan batansa saboda ya zabi batan Allah yace fa inna minhum muntaqimuna wallahi zami musu azaba kamar yadda Allah ya bamu labari ya ce za mu yi musu azaba wallahi Allah yake cewa fa'imma Allahu akbar Allahu akbar da Allah mu duba mu gani Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fa'imma na zahaban nabika wato kun ga rarrashin annabi ake ya kwantar da hankalinsa kuma wannan rarrashi ya biyo bayan almajiran da ainihin annabi ya bar musu sako ya ce balligu anni walau aya duk wanda Allah ya bashi fahimta yake karantarwa to yayi hakuri wa'adin Allah yana tafe kuma ko kashe shi akai wallahi Allah ba zai fasa wannan abin da inufin zai yi ba yace fa imma nazhaban nabika ko dai mu tafiyar da kai ai bi annumi tuka qabala ta'azibihim ko dai mu kashe ka kafin mu yi musu azaba ka gani to mu dai zamu yi musu azaba Allah ya ce za mu yi musu azaba au nuriyannaka ko mu nuna maka fi hayatika a cikin rayuwarka allazi wa adanahum abinda muka yi musu wa'adi da shi min al'azabi na azaba fa inna alaihim mu akan su Allah ya ce mu qadiruna wallahi masu iko ne ma'ana a bisa yi musu azaba mu qadiruna masu iko ne saboda haka fastamsik fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim Allahu akbar. To babbar matsala kenan kuma abin da mafi yawan mutane ba su yi imani ba. Yanzu da yawan al'umma ba sa tunanin in sun mutu Allah zai tambaye su. Kawai kowa gani yake abin da ya aiwatar kawai shi kenan ya tafi a banza. Da yawa wallahi rayuwar mutane da kuke kallo yanzu. Allah ya ce, Fastamsik, kai riƙo, billazi uhiya ilayka da abinda ne wahayi da shi zuwa gare ka shine alqur'ani innaka ala siratin mustaqim yanzu Allah bai wanke annabi ba anan da suke cewa annabi abinda izo da shi ƙarya ne Allah ya ce kana kan tafarki wadda ike madaidaici kuma wa innahu ku ji wata daukakawa da Allah ya yi wa al'ummar annabi da shi annabin yace wa innahu la zikrun laka ma'ana la sharafun laka daukaka ce gare ka sai yace kuma wa liqaumika to in ka yadda kai kana cikin al'ummar annabi wallahi karka yadda kar in yadda kar mu yadda mu ci amana muna da wata daraja da Allah ya yi mana kuma sai kiyama ta tsayi wallahi zamu ga darajar nan duniya zamu ga iya ganin sashin ta kana tafiya baka daukan ka kowa baka ga al'umma suna girmama ka sannan zaka samu kwanciyar hankali wa innahu la zikrul laka wallahi ɗaukaka ce gare ka wali ƙaumika da mutanenka litanzilihi alaika abinan bilugatihim yadda aka saukar da shi alƙur'ani a gare ka da lugga su ma'ana yaransu wa saufa tusaluna amma ka gaya musu fa da sannu za a tambaye su anil qiyami bi abinan bi haqqihi za fa a tambaye su gabarin tsayuwarsu da haƙƙin shi alƙur'anin sai mun musu tambaya in ji Allah ai Allah ya gaya mana fala nas'alanna allazi ursila ilaihim ko wala nas'alanna al-mursalin ko da Allah wannan ba zai zama abin tsoro ba Allah ya ce za mu tambaye su game da abin da aka aika zuwa gare ce kai ba su ba ma manzannin ma wallahi sai mun tambaye su duba maganar Allah duk sai da ya kawo ta da rantsuwa don ka san babban abu ne Allah ya sauwake Allah ya ainihin me yake gaya mana cewa za a tambaye su sun mazukira ta'ala sai Allah ya ambata fi ma ya ati cikin abin da yake tafe annar rusula su manzanni kulluhum dukkan su kano ya da una umamihim ila tauhidi suna kiran al'ummarsu ne zuwa ga ta Allah fi ibadatihi wajen bautarsa wa tarku taqalidil aba'i allati tanharifu anit tauhidi da barin ainihin me rataya da iyaye wacce ta juya ta karkatar da su ga barin ta Allah Allah yake cewa wasa'al was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allahu akbar Allah yace to ka tambayi wa'anda muka ainihin aika ko muka yi sako kafin kai zuwa gare su tambaye su min rusulina daga manzanninmu wannan ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi tafiya da shi zuwa ga isra'i sai Allah ya tara masa annabawa kwacokom wallahi kamar yadda muke tare cikin masallacin nan mai albarka na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah haka Allah ya tara masa su a cikin sammai gunda ya so ya tara su sai ya ce ga sunan duka ka tambaye su kamar Allah yana son bayan ya kwantar masa da hankali to in akwai wani abu da yake shakka to yanzu ga annabawa nan da suka zo kafin shi ya tambaye su ya tambaye su aja'alna min dunir rahmani shin mun sanya koma bayan ubangijin rahama wani Allah ma'ana alihatan yu'baduna wani Allah da za a bautata masa ka tambaye su an ce annabin rahama bai yi tambayar ba ya ce na yadda ya ubangiji na na kuma gaskatawa kuma ka sani ni ina cikin masu gaskatawa la ilaha illallah ya ce ina cikin masu gaskatawa ya Allah kai ka sani kuma ba zan tambayi kowa ba wallahi bai musu tambayar ba in kai ne in ni ne ku ne sai mun yi to yanzu ya kai fa kai da kaje kai kaza ka dai sai kai wannan amma saboda karfin tsarkin zuciya irin ta annabi yace ba zan tambaya ba ya Allah nayi imani abin da ka hukunta haka yake kila aka ce an tambayi wannan ainihin me an nemi yayi tambayan ne a fili kwarekwatan da aka tara masa wannan manzanni daren da aka yi tafiya dare da shi amma bai tambaya ba sun mazukira kissata Musa sai aka ambata mana kissar annabi Musa ma a Fir'auna li bayani ta'assubi almuta abinan almutarafihina fil muhafazati ala mi taqalidihim yani ala abaihim kenan wa muharibatihim alhaqqa hirsan alami hirsi fawaidun nafsiyya ai da mun shine abin da yake kawo fada duk wani ainihin mai annabi in yaje abinda jama'a su suke fara fada da shi a kai shine yazo ya karbe musu mulki ko eh abinda suke fadi kenan shine anan mala ya ga mana yace wannan ayar da za ta yi magana labari na annabi Musa shine abinda yake na ainihin ruko da wa'anda Allah ya yi musu ni'ima da dukiya ya ba su mulki wajen kiyaye wai koyi da iyaye da kuma yakar gaskiya don kwaɗayi kawai a bisa tsare fa'idarsu ta duniya kawai shi ne Allah yake cewa mai ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين الله أكبر فلما جاءهم بآياتنا إلى هم منها يتقون na'am Allah ya ce hakika tabbas mun aika annabi Musa da ayoyinmu ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da ƴan majalisarsa shine alqibdi kenan ko faqala yace inni rasulu rabbil alamin yace ni fa ainihin dan aike ne na ubangijin talikai baki daya falamma ja'ahum bi ayatina yayin da yaje musu da ayoyinmu addallatu ala risalatihi wanda suke nuni bisa cewa fa tabbas shi manzon Allah ne tunda Allah ya gaya masa ka sanya hannunka minar rahab da ka fitar da su kuma zaka ga sun yi fari kuma farin ba irin kyalkyali irin na kuturta ba haske ne in ya fitar da hannun har yana daukan ido yana fin rana haske sannan ga sanda ya ajiye ta zama maciji kuma a al'adance sun sani ba wanda ya isa yi haka a matsayinsa na mutum wata yi kanata an fi sahun ransu ya tabbatar musu eh haka ne lalle wannan annabin Allah ne amma me yasa kuma sai suka karyata don Allah ya bamu labari yace sai suka karyata to shine anan Allah ce yanda yaje musu da ayoyin da suke nuni bisa ainihin cewa tabbas shi manzon Allah ne izahum min hayal hakuna sai gashi suna dariya bayan sun gama ganin ayar ta kuma ratsa musu zuciya ya suka kama dariya suna hargowa kamar inda raƙuma in sun ga wani abu ba sabon ba suke hargowa yanzu me zaka fahimta a kukan raƙumi in yana wannan alalalin da suka kama ihu suna dariya abinda suke faɗi a cikin ihu suna dariyan wannan wani ƙaramin matsafi ne abinda zaka ya kai fir'auna ka zo masa da matsafa wanda suka fi shi shi yasa a wani gurin suka ce atazaru musa wa alihata wa alihataka a menene atazanu Musa wa alihataka wa yanzaraka wa alihatak yanzu ka bar Musa yanzu sai ka bar Musa ya tafi ya barka da da allolinka kawai kai kawai shikenan kamar suna cewa to zai ɗebe jama'ar ka fa yanzu kai kadai ne daga kai sai guma kanka za ku zauna to yace a'a sanuqatilu dai sannu za mu kashe ainihin me mazajen su za mu kuma raya matayen su mu bautatar da su Allah ya sauwake kun san na faɗa mana wani darasi daman kafin wannan mafarkin nasa kun san dalilin dawowar annabi Yusuf abin nan Misra lokacin da ya zo kun ga yayi dalilin shigowar su banu Isra'ila sun yi yawa a cikin Misra kuma sun yi haifayya wajen auratayya da suka yi ta yi saboda haka suka yawan da ike suna nema su haura ainihin asalin kabilar gurin wato kibdawa to shi wannan fir'auna aka ce sai ya fara tunanin ya kamata a rika rage su ana su aikin wahala su mazajen yadda za su rika mutuwa ai in suna mutuwa to shi duk haiki mai hatsari to sai a dora su don su mutu to da wannan mafarkin kuma ya yi shi ai kun ga sai ya ba shi dama yanzu zai fito a fili kuma ya kashe mazaje ko amma fadakar kumanta na faɗa mana da asalin tarihinsa mutumin kirki ne in muka duba wani littafi wanda ake ce masa tarbiyyatul aulad fi jamhuriyyatis sudaniyya amma sai ya hamdu da wani shedanin sarki ya rika dibgawa ainihin mutanansa shi ba bakin dai bane wancan sarkin ya rika dandana musu ukuba a kibdawa yace to tunda haka halin mutun yake nima in na samu mulki ko zan rama to shine shi kuma da ya samu sai fara akan ainihin banu isra'ila Allah ya sauwake to anan mu lura Allah maɗaukaki ya ce suna hargowa suna kace na ce Allah ya ce wa manurihim wa manurihim min ayatin illahi akbar min waqtiha na'am wa kaddahum bil azabi la'allahum yarji'un Allah ya ce wa manurihim min ayatin ba za mu nuna musu wata aya ba ma'ana wata azaba ka dufana kamar ruwan dufana da aka yi musu amma su dufanan su kamar yadda muke zaunan nan kowa ruwa ya kama shi iya wuya in dai za ka zauna ko amkan me ka zauna to ruwa ya kama ka iya wuya yawwa sai dai kawai in kana tsaye ne to zai dan zauna iya kunkuminka kuma ya ciccika gidaddajinsu to an nuna musu irin wannan aya duka dan su hankalta kamar yanzu yanzu ake jarrabar mu da waccan musiba ta zo ta huce a jarrabe mu da waccan ta zo ta huce duka mun ki mu koma kan alqur'ani kuma wallahi ba za mu fita ba in ba mu koma kan alqur'anin ba Allah ya ce mun jarrabe su daban-daban wa wasala ilahu abinan ilahulu abinan ilahulu il majalisina kuma ruwan sai ya kama wuyan waɗanda suke zaune saba'ata ayyamin aka yi musu haka tsawon sati guda waljaradu bayan wannan sun roƙa sun yi nadama suka ce wa annabi musa za su dawo allah maɗaukaki ya yaye musu da suka ƙi sai aka jarrabe su da fara ta cincinye musu 'ya'yan itatuwa hatta abincin da aka sarrafa yan ajiye kun ga fara adatan ai abincin ta ganyayyaki da tsohu da sauransu ko to amma abin mamaki abincin ma sai farar ta zo ta cika kan abincin tana ci aka jarrabe su da wannan ba su yi imani ba cikin ayoyi guda tara Allah ya ce ba ayar da za mu turo illahiya aka baru min ukutiha face wacce za mu turo tafi wacce ta wuce wa akadnahum bil azabi la'allahum yarji'una muka rika kama su da azaba watakila wai su koma ga hanya su bar kafircin wa qalu sai suke cewa wa qalu ya ayyuhas sahibu lana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun Allahu akbar lamma kashafna 'anhum al'adaba idahum yanqudun to da mun sun saba kun ga yanzu warware alkawari na banu isra'ila da suke yi don sun yi da Allah akwai ma matsala ai babu matsala daman can aikinsu ne tun lokacin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam haka annabawa da suka zo duka wallahi haka matsalar take su a kudurta alkawari su ware kuma ko a jikinsu saboda haka Allah ya ce wa kaluli musa suka ce masa yayin da suka ga azaba suka ce ya kai ainihin me ya kai wannan matsafi kun ga basu yadda ma tukun shi annabi bane wai al'alimul kamil wanda ikai cikakken ainihin me masanin tsafi shine ma'ana as-sahir li'anna sihiru indahum ilmun azimun dan suna kallon tsafi a wajen su ilimi ne mai girma bana da ohum lahu sai suka kira shi da irin wannan ai bi ismu sahir kenan ala sabilit ta'zim wai wannan din bisa girmamawa ne su a gurin su suka ce udu lana rabbaka ka roka mana ubangijinka bima ahida indaka da abin da yi maka alkawarin cewa in mun yi imani zai yayi mana in kwaye yayi ma'ana ka shamnal azaba anna in amanna in mun yi imani zai yayi mana to inna na muhutaduna ko la muhutaduna wallahi za mu shiriya ma'ana za mu zama mu'minai Allah ya ce falan ma kashafna yayin da muka yaye musu bidu a'i Musa da addu'ar Annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar ce da Allah ya ba mu labari walan ma waqa alaihimur rijzu qalu ya Musa ko ya Musa da ulana rabbaka bima ahida indaka har zuwa ƙarshen ayar falan ma kashafna anhumur rijza idza abina ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusuna sai suka koma suka warware wannan alƙawarin Allah ya ba mu guri saushurin masaki a cikin wannan littafi nasa mai albarka yadda suke alkawari da annabawa su warware idan an yaye musu wannan azaba izahum yankusuna hesu warware alkawari ma'ana hesu zauna kan kafircin su wa yusirruna ala kufrihim wa taqalidihim a abin azzamima da kuma rataya da iyaye wanda yake abin zargi ne sai Allah ya ce wa nada fir'aun ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون Allah mai girma da ɗaukaka sai yake ba mu labari fir'auna sai ya kira cikin mutanensa ya ce ya ku mutane na alaisa li mulku misra wai shin mulkin misra ba ƙarƙashi na yake ba wa hazihil anharu tajari ku duba yadda yake nuna izza da ɗaukaka da wannan koguna ɗin wadda wata ran Allah tabaraka wa ta'ala mala'ika Jibril an ce ya nemi Allah ya masa izini ya je ya hira da Fir'auna a siffar wani bako kuma ya je ya hirar da shi bayan Allah ya masa izini ya ce ya kai wannan sarki ya ce yanzu ya kake kallo cikin wa'yannan bayi naka da wani zai riƙi bautar waninka ba kai ba me kake kallon wacce irin azaba za ka yi masa aka ce ya yi dariya ya juyi akan kujera ya ce ai duk wadda ibauta a wani na ba ne ba ko abin da na bashi sai haka ya kallaci koginsa sai ce kaga wannan kogin kaga wannan kogin ya ce haka za mu ɗaure shi mu je mu tafi da shi a rika tsoma shi a ruwa sai ya sha ruwa ya sha ruwa sai mu ɗago shi ashe yana kwatanta yadda za a yi masa azaba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace yanzu wannan kana kallon azaba ce yace tam yace ai wannan azabar ba irin a danna kaka sha ruwa sai ka sha ruwa a dago ka kuma kafin ka gama hucewa a mayar da kai ai ce ai ba karamar azaba bace mala'ika kuma yana ta rubutu shi ko ba zai ga rubutun ba sai da ya gama sai yace sarki na barka lafiya kun ga bai ce salamun alaika ba ko sai yace na barka lafiya sai da aka zo halakar da su a wannan ruwa da Allah yake ba mu labari da yake fariya da shi ai kun ga mala'ikan ya dawo bayan ya nitse a ruwan kuma ya kama shi ya dago shi sai da ya dawo hayyacinsa sai ya bude masa wannan takaddar da ya rubuta sai ce masa na ziyarce ka lokaci kaza nayi maka tambaya kaza ka ce kaza ka ce kaza yace to kai din bawan Allah ne kuma kake bautar wani Allah ko kai da awar kai Allah ne har ka sa bayin Allah su ne maka bauta saboda haka to yanzu irin azabar da kace ita ce azaba mafi tsanani to yanzu ita Allah ya ce ai maka sai ya mai da shi ruwa sai ya sha ruwan ya sha ruwan sai ya dago shi da haka sai da ya mutu ya saushi kawai ya fada kuma Allah ya ce mun yi alkawari gangan jikin ba za ta lalace saboda akwai wanda ba su yarda ba fir'auna Allah ne dan ana ba da labari suka ce fir'auna Allah ha kawai ƙarya ne sai an zo bakin ruwa sai a samu gawar sashim sannan sai su yarda to shi ne Allah maɗaukaki yake ba mu labari ba ku gaba wannan ainihin koguna da suke ƙarƙashi na afala tubusiruna azumati ba za ku lura da girma na ba fata alamu ku sani annahu la yanbagili ahadin an yunazi ani bai kamata wani ma ya jayayya da ni ba na taba jin wani shaidani akan kujeran mulkinsa yake faɗawa wani yaransa yace wallahi ka ganna akan kujeran nan yake wallahi sai na kashe mutum ba ruwa na yake kai hattara ina jin watakila ko ya samu labari shi ma ya dan shiga cikin bangaren mutanen ne shine yake masa kashe ne yake wallahi kai hattara yake a wannan kujerar ta da kake kallon wallahi zan iya kashe kowa kuma bana shakka ya manta mala'ika mai rubutu raqibun atidun dinnan tuni ya rubuta sai ranar alkiyama za a dauko masa takaddar yana karantawa mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha sai yace ya laitani ya kaitona wannan nadama za ta yi amfani wa wajadu mai Allah ya ba mu labari ma amilu hadira za su samu abin da suka aikata halacce gashi nan yazo nan duniya lokacin da yake faɗi babu tsoro saboda haka sai ya ce am ana kairun ka karanta ta Allahu akbar yace wai shin ni ne mafi alkhairi ko kuma wannan wanda yake kaskantacce da ifi ba shi da komai talaka wai annabi Musa ne kaskantacce talaka saboda haka wai shine wai fir'auna ne yafi alkhairi wai wanda yake wala ya kadu yubinu ba ma ya iya bayyana ma'ana in ya zance lili suratin bil jamrati allati tanawalu hafi sagarihi saboda ainihin garwashin wuta da ya dauka akan harshen sa in ya magana maganar ba ta fita saboda haka yace baya iya ma magana a fahimta to ni ne mafi alkhairi ko shine duk fa kokarin kare kujerar sa yake to ya kai mai kokarin kare kujera akan zalunci ya ku masu ƙoƙarin kare kujera a kan zalunci to kafin ku yi shaidan abinan shaidabinan abinan fir'auna ya yi kafin fir'auna namruz ya yi wanda ya mallaki me ya mallaki duniya ga baki ɗaya kuma yana matsayin kafiri ko fir'auna an ce yana da ƙananan hukumomi kusan guda dubu sha biyu ne yadda ya karkasa al'umma dama Allah ya ba mu labari ya ce ya karkasa al'ummarsa ko to almu'arraku ne suka ce ya karkasa alƙaryu kusan 12,000 shine Allah yake cewa yake ba mu labari falawla ulqiya us abinan aswiratu falawla ulqiya alayhi aswiratu min dahabin aw jaa ma'ahu almalaa'ikatu muqtarinin Allahu akbar wai sai yake tambaya idan dai da shi annabi Allah bari ku ji wauta wai me yasa in da shi annabi ne in ya kasance gaskiya yake me yasa ba a jefa masa curin zinari ba kun san asawiratun anan min zahabin ba wai dunkulan ainihin zinari a dauko a bashi ba mu ganshi da hular zinari irin wannan ta sarauta da adatan mutanen Misira suke da kuma sauran kasashe akwai hula ta zinari mai wata raga da wani abin nan a gaba haka ko sannan kuma za a samu su mundaye a nan da nan nan da nan wannan shine alamar kai wane ne kuma kai jama'a sun shaida kai din kai ne shi yasa Allah ya ce aswiratun min zahabin ka adatihim kun ga malam sai ce ka adatihim kamar al'adarsu fi man yusawidunahu ga duk wanda suka shugabantar an yalbisuhu za su sa masa aswiratun min zahabin kenan za su sa masa wannan hular sarki amina hular sarki ake cewa ko me me ake ce mata ne wannan hular ta zinari ce eh hular sarauta ce wata tana da girma ainin ta dan kama kansa kai ka ce za ta fada ta rufe kunnensa a ba ta rufe ba amma an yi dan bakin yadda zai hau kansa daidai da hula amma hadinta kuma ya kama bakin kafadarsa sannan ga an masa mundu da ainihin zinari sai suka ce to me yasa bai zo da irin wannan ba wai ɗauwai ƙunahu ɗau abin nan ɗauƙar zahabi a ɗora masa a kansa kamar yadda muke ɗorawa na zinari da azurfa auja a ma'ahu mai abin nan mala'ikatu ko kuma ya zo tare da mala'iku muƙutari nina in ya faɗi abu muta tabi ina suna bin sai shahaduna bi annahu sidiku ai ma'ana bi annahu yi sidiku fi ƙaulihi saboda haka fattabi uhu gaskiya ne abin da ya faɗa ku bi shi wai mai isan ya ba a ba shi irin wannan ba Allah ya ce fasta kafa kaumahu Allahu akbar na'am Allah madaukaki yace mutanansa dai suna dan abin da akan ce eh taka tsantsan ko ko kuma abin da akan ce ga gaskiya ka san gaskiya ce amma saboda tsoron wani abu da zai biyo baya kana ɗan kawar da kayi fa a ɗa'uhu sai suka yi masa biyayya akan haka fi ma yura da mina takazibi cikin abin da yake nufi na karyatawa ɗin innahum kanu qauman fasiqina daman sun kasance kafirai ne Allah ya ce falan ma asafunan ta gamna na'am to nan kai shi Allah ji kan mala eh wai kai karatu kana abin nan sai ce to nan kai shi ko in kana nufin ma kana hanga littafi kana buɗe a shafin gaba kun san muna da hadamar karatu kana haka sai ce to nan kai shi Allah kai masa rahama Allah kai masa rahama kun ga yanzu ya huce sai tarihi masu zaginsa sun yi yanzu abin ya wuce masu yabansa abin duka ya huce sai dai a karatu in mintuna kuma za mu yi masa addu'a saboda shaida aikin alkhairi Allah kai sa ai mana shaidar aikin alkhairi bayan rayuwarmu ya Allah Allah ya ce yayin da suka munana mana suka fi satar da mu Allah ya ce in taqamna minhum sai muka yi musu azaba ta ramuko dan ba Allah ya ce azizun zuntiqamin ba Allah ya ce sai muka yi musu azabar ramuko ma'ana daidai da aikin su fa agaraqnahum ajma'ina muka halakar da su baki daya bima me bima ta'azzazu abin nan bima ta'azzazu bihi da abin da suke ji da kai suke diriyawa suke alfahari da yake cewa wayannan koguna ba karkashi na suke bayewa hadhil anharu tajri min tahti to abin da yake fariya da shi da shi aka halakar da shi haka kai ma haka shi ma haka ni ma in muna fariya ba bisa bin hanyar Allah ba abin da muke fariyar da shi Allah zai halakar da mu saboda haka Allah ya ce faja'alnahum muka sanya su salafa suka zamo shudaddu ba dan alqur'ani ba da bamu san su ba kuma suka zamo wa masalan lil akhirina abin kafa misali ga waɗanda suke masu hankali in an ambata an ce wani fa da a lokacin sa yayi kaza yayi kaza amma ga yadda Allah ya masa kace to ni kuma awa saboda haka sai kai taka tsantsa Allah ka sa mun dace wato sai Allah ya sa su zamo misali ga dukkan mai hankali kar ya aiki irin nasu balle ya halaka Allah ka yafe mana kurakuranmu abinda muka faɗe shi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan gari namu Allah ka albarkace shi jihar mu Allah ka albarkace ta Allah ƙasar mu Allah ka albarkace ta ya Allah wannan addu'o'i da muke wa jahohi da ƙasar mu baki daya da ƙaramar hukumar mu ya Allah Allah ka ji tausayinmu ya Allah ka amsa mana Allah ka ji tausayinmu ka amsa mana ya Allah Allah in baka shiryar da mu ba ka ji tausayinmu ka amsa mana addu'ar mu ba za mu zama cikin asara ya Allah kai kuma mai jin tausayi ne ya Allah Allah ka ji tausayinmu ka amsa Allah ka shiryar da shugabanninmu ya Allah Allah ka jagorancin hannayensa zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah muna roƙonka abin da zai zama mana fitina wannan ƙasa ta mu da rashin kwanciyar hankali. Allah kafin aukuwarsa Allah ka magance mana shi. Allah ka magance mana shi. Abin da zai kawo mana matsala wajen gudanar da addinin ka ya Allah. Kafin faruwarsa kai kake da sani kake da iko. Allah ka magance mana shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa raham Muhammadan wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim rahima fil alamin innaka hamidum majid muna tawassuli da abin da muka karanta ya Allah wanda ke ta bukata ta alkhairi Allah ka biya masa wanda suke cikin halin kunci ya Allah ka yaye musu ya Allah Allah ka ji tausayin mu ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin